الفاتحة صلاة الفاتحة صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا مولانا فنيم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يا أمة الشاهد لنا بهذا المحضر ولتعطف برحمة تأتي لنا بالزفر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آه إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفتجعل المسلمين كالمجرمين wannan aya ta innal muttaqina nazala ta sauka lamma qalu yayin da suka ce su kafirai in bu'itna nu'ta afdal minkum ko da za a tashe mu a lahira to za a ba mu abin da yafi abin da aka ba ku a lahira ko kamar yadda Allah ya hakaito mana a cikin suratu maryam abin wani kafirin ko eh afara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna mal wa walada wato koda an tashe mu a lahira in ma akwai tashi to za a ba mu alheri irin wanda ininka ya dara wanda za a ba ku a lahira to sai Allah ya saukar da wannan aya cewa inna lil muttaqina inda rabbihim jannatun na'im afala al muslimina kal mujrimin dama ajiya mun kwana a kazalika al azab wal azab al akhirati akbar law kanu ya'lamun cewa azabar lahira da za a yi wannan kafirai duk ta dara wannan abin da aka faɗa na azabar duniya to sai Allah ya tanziri ya mukabala yace amma ba azaba ba kowa ba ga su kafira inna lil muttaqina su masu tsoron Allah suna da inda rabbihim a wajen ubangiji suna da jannatin na'im suna da aljanna ta girmamawa aljanna ta ni'ima a lahira a gurin ubangijin shi afa naj'alul muslimina kal mujrimin to yayin da suka ji wannan aya ne ta inda lil muttaqina inda rabbihim jannatun na'im sai ta ce to in an tashi a lahira su ma a lahira za a ba su alheri za a ba su abin da irin na mu'minai sai Allah to yanzu ma sanya afana da adal muslimina yanzu za mu daidaita mu sanya musulmai su zama na kalmujrimi da kamar masu laifi ai ta bi'ina lahum fil ata wato kyautar da za a musu zama tana bin wanda za a yi wa kafirai ne wannan an kawo shi ne a tsarin nan na abin da ake sa a tashbihul maqlub ko wato su kafirai azaba za a yi musu mummuni kuma za a saka musu da alkhairi wanda shi kafirai suka ji kace su ma za a basu to a asalin zance Allah cewa zai yi to a fadaj adul mujrimina kal muslim kal muslimin yanzu za mu daidaita su wannan masu laifin mu kai su darajar masu alheri abu zai yiwu to za ka yi sha'alar tashbihi al maqalu wato min saboda al ihtimam bi sha'an al muslimin din sannan wata akhirihim hatta fi sart su wannan kafir ha a fada su zo a baya sai da yanzu ma sanya musulmai alherin da za a yi musu kyautar nan ya zauna sun yi daidai da wannan kafirai da wuta za a sa su ba zai yi ba wanda shi a tashbihul maqalu Allah ce malakum me ke gare ku kowa da kafirai mushrikai da kuke yin wannan tunanin cewa har a lahira za a ba ku irin abin da ba mu ne me ke gare ku kuna irin tunani da wannan kai fa tahkumun wato wannan istifhami ne ta ajibi wani irin tunani ne da ku ko ai ba kuma yadda da lahira ba to wani irin tunani da ko har da kuka tara ki a tunani kan cewa in ma an je lahira za ku samu daraja irin ta ina ku samu wannan to anan gaba Allah zai faɗi duk hanyoyin da zai yiwu a ce kafirai sun samu ilimi sun samu sanin cewa za su samu daraja a lahira Allah zai kawo wannan hanyoyin kuma zai kore to shi ne fara ce malakum me ke garin kaifa tahkumun ta yaya kuka irin wannan hukunci kaifa tahkumuna hadha al-hukm al-fatil ta ina kuka samu dama kuka hukunta wa kanku wannan hukunci ba ta can hukunci
أم لكم كتاب فيه تدرسون
to shine Allah ya fara da wani tsanin am lakum kitab wannan am kamar yadda muka faɗa jiya ce ake tauta am a ruga am munkadiya wato am ce mai ma'anar istifham tana da ma'anar arifin istifham sannan da bal ta al-intiqad wato kamar da za a ce ne bal bari dai ban magana wannan hukuncin na tafata da alakum kitab yanzu shin kuna da wani littafi ne abin da ya kasa munkadiya saboda ta saba wa am wadda aka santa an mutasila wadda take da hali guda biyu a luga an mutasila wadda take tana zuwa ne litaswiya kamar irin su innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum kaga wannan am ce litaswiya wato da wannan jarumin da wannan duk ɗaya ne wanda shi ake ta an mutasila saboda tana jeranta abin da yake gabanta da bayanta a hukunci to wannan amsin ta saba irin wanda ita ba wani abu hada ba ita tana da ma'anar alifin istifham ne hamzatul istifham sannan da bal tare da shi to amlakum kitabun bari dai ba haka bane ko kuma kuna da wani littafi ne alakum kuna da wani littafi ne fihi tadrusu saboda duk wanda yayi magana akan lahira yace a lahira za a yi masa kaza to ɗayan hali guda uku ne ko dai ya zamana ya samu ne daga wani littafi wanda yake daga Allah munazzari wanda a cikin aka yi bayani da shi da kaza ta ko mai irin aikin zai samu kaza da kaza su ba haka bari ba sai sa ce a rabu kitab kuna da wani littafi ne wanzalo wanda fihi tadrusun a cikin wannan littafin ne tadrusuna a cikin littafin ne kuka karanta kuka karanta wannan jumla ta gaba ai ta qara'u da kuke karanta inna lakum ko inna lakum wanda a cikin littafin ne kuka karanta inna lakum fihi lama takhayyarun a cikin kuwan cewa lallai lakum fihi kuna da mata hayyaru kuna da abin da kuka zaba mata faru abin da kuka zaba kanku fihi a cikin littafin kuka karanta wannan fihin badali ce daga fihi ta farko am lakum kitabun fihi tadrusuna asalin da ta ce inna lakum lama takhayyaru ko to saboda ayi damjin fihi ta farko a tabi ne sai aka maimaita am lakum kitabun fihi tadrusu ko kuna da wani littafi ne wanda a cikin wannan littafin kuka karanto cewa lakum lama takhayyaru a ranar lahira din nan kuna da kyauta kuna da sakamako lama takhayyaru irin jinsin abin da kuka zaba kan wanda kuke so kafa ba su da wannan littafin da ya faɗi haka أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون
kaga saboda in akwai littafin alqur'ani ne ko shi kuma alqur'ani ai kaga mutum ba sai da shi ba to a cikin wannan malamai sai a cikin amlakum kitabun din ma a ciki akwai ta'aridi kamar Allah yana yi musu gorin ku da ke jahilai ne ba ku karatu ai ba ku rubutu kuma ku na ku rashin gatan da jahilci ne saboda shi yasa ai zaka ji a can araba cewa aw yaqulu law anna unzila alayna alkitabu lakunna ahada minkum su ma suna son su samu littafi kuma gashi an kama tsowa to da ganin da ta amla kuke kama fi ta da su a ciki kuma akwai ta'arifi kamar da mutum ya ku da kuke ba jahilai ba ku karatu ko kun samu wani littafin ne ko karanta cewa za a ba ku sako a lahira amla kuma aymanu alaina ko kuma kuna da wadansu aymanu ai uhud kuna da wadansu alƙawarurruka dauka dauka akwai wani alƙawari mai karfi tsakaninku da ubangiji alaina alƙawarin akan mu na wajibi baligatun zartacce wannan ba ai wasiqatun aka kulla zartaccen alkawari ila yau kiyamati nan ila kiyamati wato alkawari mu'abbat shine mafi nisan gaya shine ranar alkiyama ma'ana kuna da wani littafi da ake akai alkawari zartaccen alkawari da ba zai kare ba shine ma'ana ila yau kiyamati kamar yadda Allah yake cewa wa man dallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah ko ba ba ce kamar wanda yake bautawa gunkin da inda zai ta kira sa daga nan har a tashi kiyama yana yi ba zai amsa ba to wannan ilamul kiyamati din ba ilin ta hayil gaya take nufi ba a tana nufin mudda mu'abbada shin kuna da wani alƙawari ne zartacce mara karewa wanda aka rubuta muku eh muta'alliqu ma'ana bi alaina wato alƙawarin ya zama akan mu ne zartacce har ranar alkiyama alƙawarin yana nan ba a canza shi ba wa fi hadal kalami ma'ana alqasam a wannan zancen akwai ma'ana an hararo ma'anar rantsuwa ai a kasam na lakum muka muku rantsuwa zartacciyar rantsuwa da ba canji cewa za mu yi abin da kuke so tambaya ta bishi ta bishi wannan inna lakum fihi lama tahkumun wannan inna lakum fihi lama tahkumun jawabi ne na aymanu zai wato wannan shine jawabin ayman kuna da rantsi ku a alƙawarruka wanda a alƙawarrukan nan da aka dauka cewa kai inna lakum lama tahkumun duk abin da kuka tsara wa kanku ya tabbata za ku samu mun da wannan alƙawarin akwai kaga babu wannan alƙawarin lama tahkumun bihi li anfusikum kuna da shi abin da ku tsara kanku kaga shi ma babu wannan alƙawarin ba a yi ba a yi ba Allah ta salhu mu ayyuhum bi zalika za'if to da yake nan an yi magana na al-ayman wanda su ne masu ma'ana al-uhud wal mawasi to shi ko duk abin da aka ce an dauki al-ahad an dauki alƙawarruka tsakanin wani bangare da wani bangare to a ka'ida na wannan alƙawarruka ana samun shaidu ana samun kafili wanda shine zai tsaya ya abuga tantanci a tabbatar da an yi alƙawarin to tunda Allah ya magana kuna da alƙawari da irin wannan da aka dauka sai Allah ce salhu annaba ka tambaye su ayyun bi zalika za'im in an yi wannan alƙawarin wane ne jagora wane ne kafili a cikin su wanda a gaban sa aka yi ya sa hannu aka zartar da wannan alƙawarin in akwai ayyuhum bi zalika al-hukm wane ne wannan hukuncin allazi yahkumuna bihi li anfusihim wanda suka yi wa kansu min annahum yu'dawna fil akhirati afdalu min al-mu'minin hukuncin cewa da suke cewa a lahira za a ba su abin da yake na mu'minai an yi alƙawari ba a yi ba idan kuma an yi wanzan Allah ka tambaye su shin a cikin su wane ne kafilin da ya tsaya san da ake alƙawarin in akwai nan duk dan abu hujja ta karfi ka san idan ana son hujja da ta karfi shi wanda aka dauki alƙawari a kansa wanda aka daukar wa alƙawarin to shi yake kawo wakilin da zai sa hannu ai to bisa wannan tsarin ne sai ta ayyuhu su kawo wakilin a cikin su Allah bai ce za mu kawo wakilin saboda ma ba a yi ba to in an yi su su kawo wakilin su wanda shi ne ya tsaya aka sa hannu aka yi alkawarin aka babu shi abalahum shuraka ko kuma kaga duk ana za a gane wannan amdin mai ma'anar balci wato duk istifhami ɗaya idan an yi an ce ba amsa to sai Allah ya kuwa cewa am kamar ya ce bal a yi intikari daga wancan a bar wancan mutum ba amsa ga wasu tambayatu da tambaya istifhami lahu ne to amalahum shuraka idan dai hakan bai tabbai samu ba ba littafin da ya gaya musu haka ba wani alƙawari da dauka ubangiji ya yi musu na haka to amalahum shuraka ko suna da abokan tarayya ma'ana gumakan su ake nufi wanda su suka dauka a matsayin alloli to ko waɗannan gumakan nasu abokan tarayyar nasu su ne za su ba da hujja akan gaskiyar abin a gaban su akai sai a ce amalahum shuraka ko suna da abokan tarayya muwafiquna lahum fi hadha al-maqul wanda suka dace da su a wannan abin da suka faɗa yakfuluna lahum bihi wanda za su tsaya su musu kafara fa in kana kazalika in suna da abokan tarayya nan shuraka da kamar gumakan nan sake ko suna da gumaka wanda su ne shaidun su na cewa ko kuma wanda su ne ba shaidun su ba ba wani abarin ba suna da wasu gumaka wanda a ranar lahiran wannan gumakan nasu su ne allolin da su ma za su yi ba su sakamako irin wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai ba mu ne shi Allah yake to suna da gumakan da su musu haka to fa ya atubi shuraka'ihim to su zo da waɗannan abokan tarayyar nasu nan ma sai Allah shafal ya tubi shurka'ihim saboda me saboda kaiwa matuƙa wajen bata kasantuwar sharikan nan na gaske Allah ya ta'amala wa shuraka da sai ta fal ya tubi haula shuraka to inda haka ne to wato kamar an musu kamar an musu wani iksamin wani nau'i na gaskiya abokan tarayya ne na gaskiya ma ke tijala Allah ya tubi ya tubi shuraka'ihim su kawo gumakan shirman nasu sai ga idafan su ga su su kawo wannan shirman da suka ɗauka su ne gumaka su zo da su su bar sahabban a lahira in kanu sadiki in dai da gaske ne suke yi cewa a lahira suna da sakamako irin na mumire يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون يوم يكشف عن ساق وان يوم منسوب ne bi uz wato kafali ko kuma a ce zarafi ne na falliyatu din wato to su kawo gumakan nasu su ba su sakamakon yau mai shafa an sake ranar ran da tsanani zai tsanani akai mutukar tashin hankali da firgici akwai ranar ake neman taimako ai to su kawo gumakan nasu su taimake su su ba su sakamakon in zafiya shine yau mai shafu an sa ranar da za a tsanani zai tsanani shine ma'anar yau shafu an sa akwai kalmomin da ba a fassara su a harafi ko kamar wala ma su kai da fi aidihim wannan zahiri ne duk wanda yake jidali a wannan jahili ne akan duka kan amma wannan zahiri ne abu ne mai sauki kan zaka walan ma su gina fi aidihim me fasara shi ba wanda zai zo fasara maka wannan kowane mutum da yake ana nufin yayin da suka fada a hannu me haka yake ne walan ma su gina fi aidihim yayin da suka yi nadama shikenan ma'ana kalmar kenan to nan ma yau ma yukshafu an sa'i ranar da tsanani ya tsananta saboda ka tabbu'in cewa wai ana nufin zahiri yau ma yukshafu an sa'i ranar da za a yaye kauri wabitali kuma sai a ce wannan siffa ce kaurin nan siffa ce ta Allah wannan ba daidai bane saboda in saha hadisin da ake da shi a wannan babu hadisin bukhari in saha farzan mun karba hadisin mun sallama cewa akwai asaq din nan to yana cikin yana cikin almutashabah shi ko wannan almutashabah to dukkanin kamar yadda muka sha fada dukkanin fahimta ta salaful umma in an ce salaf na sha fada malaman al'umma na farko sahabbai da tabi'ai ba na baya ba to dukkanin fahimta sa anan ɗayan abu guda biyu ne baya babu uku shi ne sai a ce wannan ayi a tafwi in a ce wa yusufa an sake ran da ake yaye kauri in ayi da suffa ce to me ake nufi sai ayi a tafwi wato a fawwala wa Allah haka Allah ya faɗa amma ba mu san me ma'anar shi ne amma yin mutuka a ce wannan ai kaurin suffa ce ta Allah Allah yana da kauri amma ba mu san irin sa ba to wannan wasa da hankali ne ya za ka yi isbati ka kore dole ka ce kauri mun san me muke nufi ya ke nufi wani gaba ce cikin dan adam to ka ce kauri akwai amma ba a san irin sa ba kai isbati kai na fayi wannan ai wasa da hankali ne kana son ka ce akwai da kuma kana jin tsoro saboda ka ba wani siffa ba wani wai kauri na Allah babu wannan in akwai siffa manhabu salaf salih ayi tabwid ba mu san me Allah yake nufi ba na farko ko kuma mazhabi na biyu shine mazhabin wanda suka biyo bayan su da insari sune al-khalaf su ce ayi ta'awi ma'ana wannan ba a zahirin sa yake ba sai a bashi wata ma'ana da harshen larabci ke karba wanda kuma wannan mazhabin dukkanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tana cikin salaf a wannan aya da ma irin su da dama sun tafi kan wannan mazhabin na ta'awil cewa yusufa an saka din wannan ta'abiri ne na larabci ana nufin idan abu yayi tsanani lamari ya tsananta kawai idan shadda al'amru wajtaha shine kawai to ma'ana wannan kawo gumakan su da za su shaida ranar alkiyama shine mai yawan mai shafa an sake ranar da tsanani yayi tsanani ranar alkiyama duk malaman tafsiri da ka faɗa a cikin sahabbai kuma sai sayyidina Abdullahi bin Abbas shi ma aka fasa shi yau mai kusufa an sake wato ranar da tsanani yayi tsanani wannan ta'abirin Laraba ne in ana yaki suna cewa kashe fatul harbu an sake wato yaki gumurzu yayi gumurzu asalin kalmar shine kamar mutum ne zai yi wani abu na tsanani abu mai wahalar da shi to in zai wannan aikin zai tattara hannunsa ya tattare wandansa ko yawa saboda yayi aikin nan a nitsi to shine amma ba haka ake ni ba yau mai shafa an sake ranar da tsanani tsanani wannan hadisin da suke da shi hadisin hadisin yau mai shufa an sa idan tafsirin wannan ayar a cikin sahihul bukhari cewa ranar lahira ne in Allah ya yi ranar lahira ta zo masu bauta wa watanni za su ba wanda ke kowa Allah zai tsawara mai abin da ke bauta mai yabi shi a kora suta ta da Allah faɗin lakum mata buzo min dunillahi hasabu jahannam masu bauta wa saniya su bita masu bauta wa taurari su bi su duk su bauta abin da su bauta wa to sai waɗanda za su yi ragowa sai mu'minai idan mu'minai suka tsaya sai a tura musu wani malaika sai ce ku goma mu fi jira sai ce ai mu nan tajiru rabbana muna jiran ubangiji ne sai ce kun san shi ne in kun gashi za ku gane sai ce eh za mu gane shi ta yaya akwai alamar da za mu gane shi shikenan a hadisin sai wani abu ya zo musu wata halitta mai ban tsoro mai muni na ba taba ganin abu mai ban tsoron wannan ba sai shi ga ubangijin ku nan ya zo to in shiga ubangijin ku nan sai a'udhu billahi a'udhu billahi ba shi da ubangiji to suna nan summa yakshifu rabb summa yakshifu rabbuna an saki da idafa sada sai a zo da gabar to shine fiskar ita yana ai wannan sun mishi an sake din wai kauri to amma abin da sa ka mishi kauri ba saboda abu guda biyu saboda hadisin wannan hadisul ahad ne ruwaya ɗaya ce tal musulman yusuf an sake din sannan ba a taba gina aqida musamman irin wannan gumi hadari da hadisul ahad saboda anan hadisin turmizi shi ya ce summa yatajallalahu nurun sai wani haske bayyana gare su wannan akarab shi ya fi kusa da wannan waƙiya din a cewa wani haske ya bayyana daman ubangiji manzo Allah yake hijabu hullu ko haske ne ya kare ubangiji ba za a iya ganin sa ba to sai Allah ya bayyana musu wani haske wanda in sun gane shi ya su gane ubangiji amma ba wai sai Allah ya yi kauri a ce sun ga wani kauri wannan ba haka bane ba su wancan suna son wannan ne saboda su suna son a ce Allah yana kamata dan adam ko da sun kauce amma suna son su sifanta Allah da sifanta Adam wanda kuma ta'ala Allahu an zali to wannan yau mai shufa an saki nan akwai malamin tafsir na Ibn Adiyya duk tafsiran nan za ga sun yi wannan bayanin cewa tsanani ake nufi ibnu afiya da yazo ya ce wannan aya ma fil aya min zalika fa inna ma huwa ibaratun an shiddatil hawl hatta ga aya qur'ani mai yawma yukshafu an sakin din tana nufin tsananin tsoro na wannan rana an shiddatil hawl wa izamil qudra allati yurabiha Allah ta'ala zalika yau da aka ce Allah zai yayi sun mai yukshafu an sakihi in sallamna haka ake nufi zahirin hadisin to yana nufin wata siffa ta kudura allati biha Allah ta'ala wanda Allah zai nuna wa bayi su gane Allah a wannan rana hatta ya ka al-ilmu anna tilka al-qudra inna ma hiya lillahi ta'ala wahdahu yace in an ga wannan siffa sai a gane cewa lallai wannan siffa ta Allah shi kadai amma ba zahirin lafazin ba saboda zahirin lafazin a cikin sa akwai tashbihi wanda kuma ta'ala Allahu an zahir laysa kan mislihi shay to yau mai shafa an saki ranar da za a yaye ga wannan siffa bayi ta gane Allah ma'ana ranar da tsanani zai tsanani shi ma ne ce huwa ibaratun an shiddatul amri yawmal qiyama lil hisabi wal jazaa wasu malaman ma kamar ba na baya akwai a shan Muhammadu Al-Ghazali Al-Basri na baya bayan nan yana da littafi a sunan nabawiyya baina ahad al-hadith wa ahad al-fiqh sunan nan ya malaman hadisi suke kallanta ya malaman fiqh suke kallanta to da irin wannan hadisin ba ya kore su musamman wannan hadisin ya ce hadisin hadisul ahad ne wanda kuma a cikin sa akwai abubuwan tambaya da yasa ba zai iya tambayar zuwa da shi ba saboda hadisin an ce ya saba sayi da turmi ya saba da turmuzi mai sun mai tajalla lahu mulu abin da yasa da turmuzi ya fi karfi amma saboda shine yayi kama da abin da ya hadisai mutawatirai suka tabbatar cewa ubangiji hijabu nur sannan kuma na biyu yace hadisin ya ce za a turo musu da wani abin tsoro su ce subhanallahi za a ƙara turo musu da wani abin tsoro su ce subhanallahi har sau uku sai ce sai alqazi iyat sai ya shari sai ce wannan abin tsoron da za a dinga tura mu bi ranar alkiyama sai ce za a yi musu haka ne jarrabawa ne jarrabawa ne imtihana jarraba su Allah da ranar alkiyama to shi mamu da zai ce to daga wannan muka san wannan hadisin akwai magana akai saboda ranar alkiyama ba ranar aiki bace ba ranar jarraba bace ranar sakamako ce saboda aiki ya kare a duniya Allah ya turo da jarrabawa ya gwada imanin a duniya ake ranar alkiyama kuma ranar sakamako ce saboda haka wannan hadisin kasancewa sa hadisul ahad kasancewa sa ya saba wa wancan hadisin da yake yana da ma'ana mutawatira kasancewa sa kuma ya saba wa da zahirin ayoyi da wani alqur'ani saka ba za mu yi aiki da wannan sakudin mu dauke shi a matsayin siffa ba ba ma yakin ayatu siffa din wannan kawai ta'abiri na larabci yau mai yukshafu an sakin ranar da za a yi tsoro tsanani zai tsanani shi da ranar alkiyama ibaratun ashratul amri yawm alkiyama lil hisabi wal jaza yana ma yace yuqalu ana cewa kashafatil harbu an sakin in aka ce kashafatil harbi an sakin idan shtadda idan shtadda al'amur fiha lamari yayi tsanani a ciki wannan kamar yadda aka abirin larabci ne in ka biya waɗannan ba cewa su faɗi ne wata ran sai ka zo kana yin tafsirin da kuma ka ji kunya yanzu irin su ayoyin nan da Allah yake cewa yake cewa da annabi Musa wadmum ilayka janahaka min ar-rahab Allah cewa annabi Musa ko in ya jago Fir'aun nan ya daga hannunsa ya tashi a girji a gefen tashin jikinsa in ya tsoro to wannan mutanen yau da Allah kansa ya ce janabun to da cewa sai Allah yana da fuka-fuki saboda gashi ayan cewa zo ilaka jana haka da Allah ne ya faɗi kalma akan cewa sai Allah yana da fuka to akwai abin da wannan urfi ne na luga ana fassara shi yadda a yaren yake tafiya kamar yadda na bada misali yanzu da waccan ayata walan ma su da fi aidiyya nadama ake nufi to wannan ma yau mai shafa an sake ranar lahira ce da tsanani da tsanani malamai sun ce wannan shine farkon awwalu ahwali yawmal qiyama farkon tsanace tsanace ranar qiyama in tsanani ya tsanani nan wa yud'auna ila sujud to za a kiraye su ila sujud za a kiraye su a ce su zo su yi sujada imtihanan li imanihim dan gwada imanin su kamar dai da shi mawal gazali yake korewa ko yace fala yastabi'un a hadisin a wata ruwaya hadisin yana da ruwayi da yawa a wata ruwaya cewa in an kirayi al'umma sun matabqa hadhihi al'umma wa fihim munafiquha al'umma ta bu sune kare in an kirayi abadatul kawakib abadatul nujum abadatul awsan to al'umman nan sune na karshe har da guda kai su ba a kira su ba to su a kirayi su ma a ce to kowa ya bi ubangijin da yake bautawa to ku zo ku yi Allah sujada wa yud'auna ila sujudi fala yastati'u to an kiraye su muminai za su yi wa Allah sujada za su yi amma munafiqai fala yastati'un ba za su yi wani sujada din ba tasiru zuhuruhum dabaqan wahida da sun tafi za su yi sujada sai bayan su ya shafe ya zama na kamar fefe zama shafaffen abu ba wata gaba da ta lankwasa dabaqan wahida ba za su yi wani sujada din ba
خاشعة أبصارهم تراقهم لله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون
خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة da an kira yasa din nazira sai su kasa wala yastadiuna ba za su iya ba khashi'atan absaruhum dannan su za ga ta kaskanta halin min damiri zauna sanda za a kira yasa nan suna a cike da tsohuda shine wani halin halin za a kira yasa alhali suna cikin razani da firgici su wannan munafikai zalilatan absaruhum dannan su za ta kaskanta la yarfa'una ba su yadda ganin su ba tarhaquhum zilla kaskanci duk ya lullube su kunya da kaskanci ya lullube su a wannan ranar Allahumma a'izna min zalim wa qad kanu yad'una ila sujudi ai dama an sha kiran su a duniya an kasance yad'una ana kiran su ana neman su ila sujud a duniya sai jira ne wa hum salimun san da suke a zaune lafiya ma'ana kubutattu san da ba a je lahira ba san da suke dama da su jira din a kubuce za su iya yin ta wa hum salimuna suna ai fala ya atuna bihi sai su iya da bi Allah ya sallu ba ta yin sallah فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فنستدرجهم من حيث لا يعلمون wannan akwai abin da ake ce masa wato alwara tsananin tsantseni wato bawa in ya kai wani babi na tsananin tsantseni sai ya ɗaukau kansa abin da ba ma haka bane shi sai ya dora kansa a irin wani ma'ana ne ake imam malik Allah ya kara masa yadda aidin mun sani a mazhabinsa ba a yin nafila bayan rana ta faɗi sai bayan magarba to yana a masallaci ya shigo masallaci kenan da yamma sai ya turo da irin marasa kunyan nan na zamani masu sabon gane addini sai ta masa ya zaka shigo masallaci zaka zauna baka yi sujada ba baka yi nafila raka to shi imam malik fa ya san cewa da yamma ba a yin nafila har sai rana ta faɗi bayan sallar magarba amma lafazin da shi wannan yaro ya cewa ya za ka shiga masallaci ba za ka yi ruku'u kai sujada ba ka zauna kawai sai tashi sai fara nafilan nan sai da ya nafila ya zarce wanda sun dabe cewa ya imam ya kai nafila a wannan lokacin ai ya yi shi kawai ka ba wani yaron amsa ce ba a nafila a wannan lokacin sai ce a'a abin da ta nafilan nan wasu ayoyi na sura qur'ani kada na ki nafilan nan ranar lahira a ce mun wa idza qila lahum usjudu wa idza qila lahum urka'u la yarka'un ko kuma a ce mun wa karkanu da aula ila sujudi wa hum salimun to abin da duk tsoro kenan kawai sai ne na filan nan kaga ya san ba shi ake nufi ba to amma kaiwa mutuka a tsoron Allah wanda su duk abin da Allah ya faɗa suna dora kansu shi ko da ransu baya su Allah ya ba mu albarkar su fadarni wa man yukazzibu bi hadha alhadith to na Allah ya gama ihtijaj wato kafa hujja ga wannan kafirai ta hanyar istifham inkari ba na istifham inkari shine istifhamin da yake musun amsa da zasu yana musun halin su ko abin da aka bayar din abu ne wanda ba haka ba to sai Allah ya ce to fazarni wannan fadin mutafarri ne wato aka ce fa'u tafri shine allati ta'ati jawabil jumla sabiqa wannan fadin kamar reshe abu shiya tare santu ne abin da faɗa reshe ne daga wannan tambayoyi kamar ana nufin to tunda ba su da wannan littafi da yake musu suna da rabo a lahira tunda ba su da wani alkawari akan Allah tunda gumakansu ba su taimakon su duk sun san ba haka bane wannan ba su wanda ba to kaga kenan sun faɗa abun ne bisa ga rashin kunya bisa ga takabburanci bisa ga inadi sai to fazarni to banni da su tunda shiga taka ce da rashin ito banni da su fazarni banni ai da ani fa banni wa man yukazzibu bi hadha al hadith banni da duk wanda ya karyata hadha al hadith wanda ya karyata wannan zance al hadith anan ay al qur'an to duk wanda ya karyata wannan zancen da ka faɗa na lahira kaga ka basuri kenan ka banni da su wannan ta hadidi ne sanastadrijuhum da sannan zamu yi musu istidraji nakhudhuhum qalilan qalilan zamu kama su da kadan kadan al istidraj shine at-tadanni at-tadalli daraja daraja ko wato shine abu ne zaka yi shi sai ka dinga yi da daya bayan daya daga daraja huri ya sako da shi daraja ta daya ya ƙara sako da shi daraja ta biyu to masu laifi ne sai Allah yake musu ana yi musu cule da wasu abubuwa na jin daɗi suna jin daɗi in sun kama sun ƙara kankancewa sai a ƙara cule musu na abin jin daɗi sai su ƙara kama su kankance sai a ƙara tura musu haka har sai sun manta da alƙawarin Allah baki dai sun sakankaci to sai Allah ya kama su sai sa istidraji wato kama su ɗaya bayan ɗaya sannu sannu ana ba su jin daɗi amma a cikin jin daɗin ana yi musu da zan amintar da su ma Allah din shine istidraji wanda shi yasa malamai suke faɗan duk sanda ga ni'ima sai maka yawa Allah baya jarrabar ka ba ka shiga damuwa a rayuwar duniya kuta kuta Allah baya jarrabar ka to ka tura wani aya ka ji tsoro saboda dole Allah sai ya jarrabe ka alal aqalli alal aqalli a ce dai a shekara ka dan game da wata jarraba mara dadi ko da su biyu saboda haka Allah ya faɗa ko awala ya rauna annahu yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn akalla ko da su biyu a shekara ka dan gaje wannan ibtila'i to shine Allah yana sanar da kai yayi da kai na sani amma Allah ya gane kai ya manta da kai to shine kana cikin wannan fazarni wa man yukazibu challenge da duwan da ya karshe ina sanar tadrijuhu za mu musu talala min haisu la ya'lamu ta inda ba su sani ba
وأملي لهم إن كيدي متين wa umli lahum zan musu shi ma talala ai umhilu zan jinkirta musu wato al-imla yana nufin maddul habal kamar wata irin igiya ce an ga kushe ne kamar igiya ce da ake ba wa dabba dabba ce aka aje mata ana son a kama ta to sai aka sa wata igiya mai tsaho aka dan sakata fa yubla ala ta dan jifa wata akan mata saka aka daure ta wannan igiyar tana dan tafiya tana dan cin abinci a hanya ana dan ƙara jawo ta a hankali tana ganin abu tana tuhowa har sai ta zo inda mai kama ta nake shi tana zuwa gurin sai ya kama ta ya sata a tafi shine al- wannan imla wato zan sace su da sakan musu su dan ji dadi shine umhilu dan jinkirta musu ko inna kaidi matin hakika shiri na sakamako na akan wayannan kafir shine alkai shadidul la yuta shi ma wannan sifa ce wanda ba a fassara zahirin daga Allah alkai da Allah ba a riga shi a barkin alkai ko shine ilhaqul ihsan bil insan li yatawassala bidhalik ila an yatihi ad-darr ba'd shine alkai da Allah ya nufi wato Allah ya yubawa wani alheri Allah ya saka masa wani jin dadi ya dinga jin dadi saboda a tsanantu da wannan a hankali a hankali har aje da yuto ili yaji da fi akhira a fi a karshen lamari ya mana an kama shi a hukunta shi wannan shine kaidi to a gurin Allah ba za a ce kaidi ba yake wato ma'ana kaidi wato Allah zai taka musu shine kawai Allah zai taka wannan aiki da suke yi amma sakamakon na irin shirin su irin yadda suka yi wa Allah to ta irin haka Allah zai taka musu eh kamar yadda muka faɗa kaga mai da ko a wannan ayar ai Allah ya faɗa har a ranar lahira kamar munafikai din nan suna tare da mu'minai har a zo lahira suna cakuɗe cikin mu'minai kaga mutum har ya ga har ya mutu har a je lahira gashi a cikin kunzumin al'ummar musulmi zai dauka a lahira da zai tsira amma sai an lagon sujada za a ce to rukuyi wa Allah sujada sai ya ga mu'minai sun iya shi bayan sa ya kage ya zama shimfiɗa dan faranci shine alkhairi din eh za a bi shi a hankali har a ƙarshe ya ga sakamakon abin dai to kaga hakan yayi kama da yadda shi ma a duniya ya shigo cikin jama'a musulmi ya ringa yin aiki tare da su amma a ƙarshe kuma baya tare da su wa in wuri lahum inna kaydi matin
أم تسألوا أجرا فهم من مرسلون
am tasaluhum ajran fahum min maghramin musqalun wannan am din ita ma amshe munqadi'a tare da fal ita kuma me lil intiqal saboda ita za ta ci- za ta ciru ne ila gar- ba wannan ila garadin akar ba ko za ta shiga ne ila hadatin asma wato waɗannan misalan da ake bayarwa ko dai kaza ne ko dai kaza ne to za a juya misalan ta fuskar da yafi wannan ta fuskar da yafi wannan ɗaukaka ya fito da abun fitowa da shi fili ta yadda yake kaga nan duk akwai shubuha to amma wannan misalin da za a bayan na gaba ya fitowa fili ya fi nuna rashin hujjar su a fili shine mai bisa misali ko a ce waɗannan kafirai sun ƙi musulunta ne saboda manzo Allah ya sa musu haraji ya ce sai sun biya shi ladan aikin da yake na kiransu kaga wannan ya fitowa fili su ma ba su taɓa da haka ba ba wanda zai taɓa tunani ko ya taɓa manzo Allah ya ce a biya shi sai saboda wannan za a yi intikali ne ya zuwa mai alhujja al'uliya hujja mafi ɗaukaka da gotar din hujja Allah ta am tas'aluhum ajra ko dai ya manzo Allah bal bar dai a tas'aluhum ala tablighi risalati ajra ko kana tambaye su ne wani lada ala tablighi risala ko ka tambaye su ne su baka lada bisa isar da wannan aikin saboda haka fahum sai ya zama na sakamakon wannan ba su ladan da karo ka din sai ya zama na fahum musqaluna sai ya zama na sun nauyaya min magarami sun samu nauyi min magaramin amin ma yu'duna ka abin da su baka na ladan nan saka yayi yawa an sa cajin tsayawa ba za su iya biya ba ko wannan shine abin da ya faru da sun ke musulunci fala yu'minu da zalika to haka yasa ba za su iya musulunci ba kaga wannan shi ya fa kowa fito a fili ba haka bane to duk Allah tabaraka ta'ala yana kaiwa mutuka ne a adalci da bayinsa saboda Allah yana haka wannan baka furan da kaga Allah ya musu azaba sun fita tanta ne fa duk wata hanyar bin su sannu a hankali Allah ya yi a makaki saboda haka a wannan azabar sun shiga cikin ta ne bisa ga cancanta shi yasa Allah yake yin iftiradin abin ma da ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba asalin annabin da shi yake daukan nasa ya baya kuma ya haka yi tunanin ko manzo Allah tambaye su ladai ba haka bane ba ba mu magana masalu shi ma wannan Allah ya san ba haka bane ba عنده الغيب فهم يكتبون shisa shisa shisa ga Allah ba ta'ala a can a kusurwa ne ce am tas'aluhum kharajan fa kharaju rabbika hayr wa huwa khayrul razu ta ce wa innaka latad'u ila siratal mustaqim ko ka san bisa haraji ne kai ba zai yi bisa haraji ba ta ce wa innaka latad'u kadai babu abin da kake roƙon su illa su bi wannan hanya mai kyau shine kawai abin da kake tambaye su am indahum al-ghaibu fa hum yaktubun dadan dadawa bari ma dai in ba haka bane to ko dai lahum indahum al-ghaib al-ghaib ana ay Allahu al-mahfuz alladhi fihi al-ghaib wato ghaib ilimin boyayye na lahira abinda Allah ya tanda a lahira am indahum ko su suka san ilimin gaibu su kadai babu wanda ya sani saboda tunda aka gabatar da musulat din shine a asali za ta am amil gaibu indahum ko su ma su san ilimin gaibu ne kamar yadda nake sanar da kai wanda kenan su ma Allah ya sanar da su za su samu shine asalin zancen amu amul gaibu indahum a ba sai Allah sai gabatar da musulunci am indahumul gaibu saboda ya nuna iktisasi ko su kadai ne ma suka san ilimin gaibu ne kaga idan haka ne kenan abin da aka faɗa na Qur'ani a ilimin gaibun ko su sun gaba haka bane ba a abin da ke gunsu na gaibu su za su sama abu mai kyau haka ne ba haka bane a inda humul gaib fa hum yaktubun ko Allah ya ba su ilimin gaiba wato inda din ma anan inda din ma mai ma'anar zarfiya ce mai ma'anar at-tamlik wato su suke da ilimin gaiba sun mallaki gaibun ma su suke tsara abin da suka ga dama to kaga in haka ne fa hum yaktubuna li anfusihim su ne ma su rubuta kansu ga irin ladan da muke so a ba mu kenan in haka ne haka ba ta da wannan damar ko da Allah yana yin ta da wato sakkowa ne duk wata hanya ta kira na hanyar laruma Allah yake yi musu saboda ranar da Allah ya kama su a lahira ya zama na an kama su ne bisa ga cancanta sun yi abin da ya kamata a kama su فاغفر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الوجود إذ نادى وهو مسجون Allah ya ce fasbir li hukmi rabbik to haya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai haƙuri li hukmi rabbik manzo Allah kai haƙuri kada ka yi raki kada ka kosa wa wannan kafir kai kai haƙuri wa hukuncin ubangijinka hukmu rabbika anan shine ne hukuncin da Allah ya hukunta na cewa waɗannan mutanen ba za su yi imani ba sannan kuma ba ba su imani ba Allah ba zai kama su da laifin kafircin nan a duniya ba haka Allah ya tsara shine hukumar rabbika din to ma'ana manzo Allah ya hukunci kada manzo Allah ka ga jinkirin ba a kama su da wuri ba sannan kuma kada manzo Allah ka kosa ka damu na cewa dole shi sun imani kamar yadda duka mun san al'adar manzo Allah ce ko har Allah yana gaya masa la allaka baqun nafsaka Allah ya kunu mu'minin kar ka kafura kanka dan ba su imani ba sannan kada ka kosa wa ba a kama su da azaba da wuri ba shine ma'ana wanda zai saboda fasbir li hukmi rabbik kayi haƙuri ka sallama wa hukuncin da ubangijinka ya tsara al'amarin nan sannan kuma wannan jimlar ta ƙara ɗora mazala cewa kenan wato ka ci gaba kuma da kira ka ci gaba da wannan kiran haka Allah ya tsara wannan kamar tana yin talmihi da abin da yake na kira ya mun faɗi wannan suratul nun ita ne tana cikin surori na farko bayan suratul kalam sai suratul muzammil da mudassir sai nun a sauka ta za cikin surorin farko to wannan kamar tana maimaita wato umarnin suratul mudassir din nan da ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir ko ka ci gaba da kira wasu ya maka fadahir warrinda fahajur wala tamnun tastakfir ko to kaga ai a cikin a cikin sura akwai wazirar bika fasbir ko a karshe kai hakuri ga lamarin ubangiji ka kai dai kiran nan naka da faɗa amma rashin bin su da kaura kansu wannan tsari na rawaita kai hakuri da abin da Allah ya tsara shine nan Allah ka fasbir li hukmi rabbika kai hakuri wala takun ka sahibul hut ko wannan an yi takhallus daga cikin wannan jalla kuma akwai husnul takhallus kuma za a tsallaka a ba manzan Allah labari na wanda sun ‘yan uwansa annabawa na aiwa manzan Allah tasiliya sannan kuma a koya masa cewa manzan Allah shine a'ala rutuba manzan Allah yana a saman su a rutuba to idan an samu tarku aula a wajen wani annabi an samu tarku aula daga bangaren wani annabi to manzan Allah ta sala a wajen na shugaba shi bai kamata wannan ya fito daga gare shi ba shi za ta Allah ya bashi misali da wanda sun ‘yan uwansa annabawa shi ya kasa jurewa kafircin kafirai so da zai kasa jure kafircin kafirai sai ya ga bara ya haƙura da su ya gudu ya basu tunda ba su imani ba to sai Allah ya maza Allah shi ma kar ya kasa jure ba ya ga jinkirin azaba kada ya haka kamar yadda dan uwansa Annabi Yunus yayi kada ya haka fasbir li hukmi rabbik wala takun ka sahibul hut kar ka zamana kamar ma'abocin kifi din nan fit dajas ta fuskar kosawa wal ajala da gaggawa da yayi alamarinsa huwa Yunus bin Matta shi ne Annabi Yunus alaihi salam an turo shi gurin mutanen Ninawa, Ninawa gari da ƙasar Iraq. To suna da bambance-bambance da annabi. Na farko shi ba dan garin bane. Shi kuma manzo Allah dan asalin Makka ne dan Bakurai ne. Shi kuma annabi Yunus an aiko shi Ninawa ne walaita minha. Shi ba dan cikin garin bane ba. Sannan kuma da yazo sai ya kira shi annabi Yunus a Allah subhanahu wataala bai bashi damar ya fita ba ya fita su kuma annabawa dukkanin su labarin su amruhum bi amrillah abin da suke umarnin Allah ne to da ya kira mutanen garin nan suka ki yin imani sai Allah ya gaya musu in ba su imani ba za a yi musu azaba sai ya gaya wa mutanen garin nan ya ce musu Allah ya sanar da shi cewa in ba su imani ba za a yi musu azaba bayan kwana uku suka yi yadda dai shi kenan kwana uku ne tana tahowa sai sai gari ya fara canjawa sama ta fara yin fatsi-fatsi ma'ana ta fara yin kamar kalar yaro mai jirwaye haka a'a to da suka kaga ta ce ah ina annabi Yunus sai ta annabi Yunus baya shi kuma da wannan lokacin kwana uku ya tubo ya gari har ga sauran kwana uku nan sauran kwana biyu sauran kwana daya sai fita ba gari ya san azaban nan za a yi to amma fitar da yayi lokacin Allah bai bashi umarnin ya fita ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita annabta tana da nauyi inna lin nubuwati asra tana da nauyi na gaske annabi Yunus wa inna Yunusa tafassaka minha tafassukha riba inji manzon Allah annabi Yunusa annabtan nan daga cikin nauye-nauyenta ɗaya daga ciki ne ya fita daga ciki shine cewa duk tsanani babu annabin da yake tasarrufi tilka'iyya sai an bashi umarni to shi kuma kafin a bashi umarni sai ya fita daga gari to wannan fita da ya daga gari a haƙƙinsa irinsa ba zai yi haka ba shine tarku aula zaka da ya fita daga gari sai abin da ya same shi same shi yana fita ya hau jirgin ruwa yana hawa jirgin ruwa jirgin ruwa yana fara tafiya sai jirgin ruwan ne ya tsaya a tsakiyar ruwa yana tsayawa mutane masu jirgin ruwa suka ce me ya faru duk dabarun suka yi jirgin ruwan nan bai tafi ba sai to mu gaskiya wannan jirgin ruwan muna yin harkar nan iyaye da kakanni amma mun san cewa duk sanda aka samu irin wannan matsala to akwai wani mai laifi wataƙila a cikin jirgin nan wani bawa ne zai gudu daga uban gidansa su suna nufin bawa ne na bauta tun da laifi ne wataƙila wani bawa ne ya gudu uban gidansa bai sani ba kuma kaga a hakika haka ne bawan Allah ne ya fito lamarin Allah ba bashi umarni ba shi ke sai to abin da za a yi bara a yi ƙuri'a a gani ko haka ne sai aka yi ƙuri'a ana yin ƙuri'a sai ta fada kan annabi Yunus sai ta bawan Allah saboda kai kai kadai ba za mu bari jirgin ruwa da kai halaka ba suka dauke shi suka jefa shi a cikin ruwa jirgi kuma ya tafi yasa suna jefa shi a ruwa Allah ya turo babban kifi ya bude baki aka jefa annabi Yunus ya fada a ciki shi kuma wancan mutanen garin Ninawa da suka ga wannan alama azaba sama ta yi fatsi saura kwana daya sun ce a je gidan annabi Yunus a bashi abu kaga wannan kujilar umarnin da ba ba shi saboda Allah ya san za su imani saboda suna tafiya gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ai baya nan bayan baya nan kuma ina ka imanin nasu kuma annabi aka turo su ai kuma kai sun imanin baya nan azaba kuma ta fasa Allah Allah ya fasa azaba tun da sun yi imani shi da Allah yake ga mana kissar tasu a can ko a cikin sura bi sunan annabi ko falawla kana ayatuna amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum azab al-khizy fil hayatid dunya suna yin imani Allah ya fasa wannan azaba tunda daman azaba ba ta sauka ba to shi kuma annabi Yunus da ta same shi bayan ya da wani lokaci ko kwana uku ne ko bakwai ko arba'in sabanin malamai Allah kuma ya turo wannan kifin bayan ya yi addu'a ya tuba daga wannan abu da ya faru daga gare shi Allah ya turo wannan kifin kifin ma ya rashin lafiya ya kasa hajiye shi sannan ya zo ya amansa a bakin teku to shi Allah yake gaya manzo Allah kada ka kasa yin haƙuri ka yi raki ka kasa juriya ka yi irin yadda ɗan uwanka ya yi sahibul hud shine annabi yunus izina da lokacin da abin da ya faru da shi ya faru sai annabi yunus sai ya kiraye ubangiji ai da arabbu sai ya kiraye ubangiji wa huwa makzuz ai mamlu'un damma yana cike da bacin rai da damuwa damuwoyi iri iri fi badil hud yana a cikin cikin wannan kifi sai ya kiraye ubangiji wanda Allah ya karanta mana a cikin suratul anbiya ko wa zannuni إذ ذهب مغاربا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت wannan kisan Allah ya saka ta rubu da dama kuma a kanta manzo Allah sallallahu alaihi yake fadan wani hadisi cewa kada wani mutum ya bude baki kada wani mutum la yaqulanna ahadun ana khairun min yunus ibn matta akan ta saboda ai mun ji abin da ya faru duka to kada mutum ya samu dama ko kaka ya muna ladabi ga wani annabi daga annabawan Allah shi sa manzon Allah ce kada wani ya da wasa ya ce ni in ji manzon Allah ya ce manzon Allah ana khairun min Yunus al-Matta kada wani ya ce ni annabi Muhammad ya ce na fa annabi Yunus tare da manzon Allah ya san ya fa annabi Yunus kowa ma ya san haka inda ya san gaskiya to amma me yasa annabi ya hana saboda an ji wannan waƙiya da ta faru to kada wani ya dauka wannan wata siffa ta kaskanci ga annabi Yunus sai kai ce manzon Allah ya fi shi saboda shi ya kasa jura lamarin Allah ya zama akwai nau'in ta kasa ga annabi ga annabi Yunus shi ne abin da Allah yake nufi manzo Allah bai bari ba kada wani koyarwa sai su al'adab ga wanda cin annabawa balle kuma abin ya kai ga manzon Allah kansa wal iyaz billah duk wanda ya su'ul adab ga manzon Allah komai kankanta wannan su'ul adab din komai kankantarsa in dai wannan kalmar tana bayuwa ga su'ul adab ga annabi to hukunci ta kafirci idan ko mutum da niyya ma yayi to ya zama da kafiri hukunci sa kisa ne komai kankanta wannan kalmar manzo Allah yana da akadari ba da wasa ba shawul islam ibn taymiya kansa shine duk dai wannan fitsararru da an magana ta shawul islam sun mai da ma addinin kamar nasa to shi kansa ibn taymiya a cikin littafinsa at-tarikh al-masul ya tsaya akan wannan gaba ya ce manzon Allah fa kulawa da girman manzon Allah wa tanwihi sha'ani wa ta'zizi qadari kulawa da girman manzon Allah da ɗaukaka sha'aninsa da ɗaukaka girman al'adarinsa ya ce wannan kiwa mu dini kulli wannan shine ma addini kishiyar haka kuma shine rushewa addini saka ko da kaka mutum ya faɗi wani lafazi ko ya faɗi wani abu na rai da janibin manzon Allah wannan ya rushe addini sa baki da Allah kafin ne ko yaya ya zama Khalid bin Walid Allah kara masa yadda zakka bai tura a karbo gurin Malik bin Nuwaira me a shafa alƙadir ya kawo ni Malik bin Nuwaira din nace ya bada zakka cewa ya Khalid bin Walid kawai a haka za ya amurkum sahibukum yasa a kashe shi ita a manzon Allah zaka ce ya sahibukum abokinku kaga wannan kalma akwai ta Qur'ani yayi ko ma dalla sahibukum amma saboda shi ya fahimci Malik bin Nuwaira ya faɗi sahibukum din ne da raini yasa a kashe shi to ina kuma ga mutum ya fito kamar yadda kwanan nan wannan abin da ya buwaye musulmi a kasan nan wani la'anan ne wai ya fito wai garin zagin sufaye wai ba ma neman taimakon kiyasi ba ma neman taimakon tijjani ba ma neman taimakon abdul qadir ba ma neman taimakon sai ka sunan manzon Allah wannan kaga yu'tabar masu cewa sul adab wannan kafirci ne saboda a mataki na farko jumla ta yi doguwa ya faɗi mutane kowaye in kada shi zalla mutum zai kalla da inyasin da ya faɗa da tijjanin da ya faɗa duk ya faɗi su ne a layin zagi to bai ta dora annabi a layin kaga wato yadda suke a raina abun sa daidai rainin yake daidai wa zan Allah sabo wannan kafirci sannan idan ma ba raini bane mutane da suke neman taimakon inyasi ke jin haushi su jani suke yin shirka ko suke yin ba daidai ba to neman taimakon inyasi daidai da na annabi kiran da kake wa inyasi kiran kake manzon Allah in ma a jeran suke shi a kake tunani ya za ka yi irin wannan aiki malam kai fata hukumu so ka wannan kafirci ne a fili amma saboda rashin kunya saboda yanzu addini mutane sun mai da shi bangaranci naka sai yi laifi saboda bangaren kuɗi sai ka rufe ido sun kasa kallon manzon Allah duka ayin izala sun fito suna ta kare wannan la'anannan mutum wai haƙƙin Allah ne wane ne bai san cewa haƙƙin Allah ne taimako ba wannan ina ai hadisin arba'u da take faɗa ai ma'anar sashen arba'u ne kenan tun dan firamare yin akatun zamani ne tun yara suna firamare ko makarantar dare sun karanta wai yasta anta fasta'in billah kowa ya san haka ai kowa ya san haƙƙin Allah da manzon Allah amma wanda ya nemi taimakon manzon Allah shin yana neman taimakon manzon Allah ne dan yana son Allah ne wani irin tunani wanda mutane suke yi yanzu dan ka zo zaka fadi shi a fito da abin fili da zaka fada a fito da shi fili din ka zo zaka fadi ka ce manzon Allah shikenan kana bin manzon Allah kai ne Allah kare ni ta kake ni ai babu wanda yake taba kiran manzon Allah yana nufin manzon Allah shine Allah iyakar abin ya yarda lalle akwai Allah amma ya san shi ba zai iya zuwa ga Allah ba sai manzon Allah ya yi shikenan kawai za ka kira manzon Allah ma'ana manzon Allah Allah ya yi maka dan manzon Allah ko kuma manzon Allah ya gaya wa Allah ya kare ka shine kawai sannan kuma wai ko ku zo ku ce wai ai ke manzon Allah da tawassuli da manzon Allah da ittibai ra ai in yana a raye ne shi ne aka bawa da sama zaka je gunsa wannan ba abin da yafi wannan kalmar shirka ba shirka ba ma kamar wannan kalmar wato in yana a raye ne saboda abin da ta kunsa in ka ce ana kiran manzon Allah amma in yana a raye to kai kalmar zagi ga ubangiji wato kana nufin kenan ashe taimakon da kake nema manzon Allah ne ke yi da kashin kansa da kuwarsa wanda wannan kuwar rayuwa ke ba zai ta shi yasa yanzu baya nan yayi wafati ba shi da karfin da zai yi haka je nufi kenan haka ba haka bane ko kuma fasara ta biyu ta muni ko kuma in kace ai yana raye ne ake yi in baya raye ba za a yi ba kana nufin Allah ganin ido yake mai kenan yanzu yana raye Allah zai masa baya raye Allah ba zai ba akwai shirka kamar wannan ma saboda ai kiran manzon Allah da ake Allah da ya gaya mana sharadin kiransa cewa yi ja'uka fastaghfirullah kaga an tsaya tawhidi duk wanda ya kira yazo gun manzon Allah Allah yake nema a gun manzon Allah kaga tawhidin ya tsaya amma sai Allah ya nuna maka dole da wasila sai ce wastaghfara lahumur rasul sai Allah ce in sun zo gun naka wastaghfara lahumur rasul ba wastaghfarta lahum ba da Allah ta wastaghfarta lahum to da sai mu gane shakhsin manzon Allah ake nufi to Allah ta wastaghfara lahum rasul manzo ya nema wata gafara to kai kana tunanin bayan yau fati ba manzo bane to haka sunan manzo Allah yake magana da ita in kai laifi zaka roki Allah tafi gurin manzo mai tuffan manzo yema sai sa Allah ta yi izhari fi makamil idma ai aka idan sai ta ce ja'uka fastaghfirullah wastaghfarta lahu amma ya fara haka ba saboda kaga wannan da kike fahimta sai ta wastaghfara lahum rasul manzo ake so ya shirka kai saboda haka mutane lalle su iya harshen su akan manzon Allah taba manzon Allah ko a karatun baya mun yi laifi ne babban wanda kafirci ne take take ba shi yasa Allah a sautu tauba Allah yake gaya mana cewa kafiran da suke alkawari da manzon Allah ga sharuɗan zama lafiya gashi gashi duk Allah ya faɗa sai Allah ya ce amma wa innaka su aymanuhu min ba'di ahadihim wa da'anu fi dinikum wa inna kafiran in suka warware alkawarin nan wa da'anu fi dinikum suka soci addini shine wannan ba ta sauka ne akan wancan kadiyar da ake fada ta Abdullahi bin Ubay masu gaya manzon Allah maganar nan cewa manzon Allah ya mai da mu kaza to Allah sai ya faɗa wannan shi mai ma'ana fi din sun warware kawai sun soki addini sai ta faqatilu a'immatal kufr haka da sai Allah ya ce to faqatiluhum amma wannan sukan manzon Allah da suka yi sai Allah ya ce sun zama kafirai kai bal ma shugabannin kafirci sai ce faqatilu a'immatal kufr waɗannan mutane tun da sun taɓa manzan Allah sun zama shugabannin kafirai ku yaƙe su to suna kan manzan Allah sallallahu alaihi ba abin wasa bane in mutum ba zai iya girma manzan Allah ba to abin da yake mai kyau ko kafirin ne ya yi shiru amma in dai zai furta to gaskiya ba da wuri da za ka kiyaye shi'urin kai ka zauna ba su biyar sun maka kace kace ba zaka shi ma wannan bawan Allah muna fata Allah ya gama shi da musibar ta karfinsa tunda dai ana cikin yanayi da ba yadda aka iya to Allah ya gaba shi da bala'in da ya fi karfinsa kuma duk wanda yake taba manzon Allah Allah ya nuna mana karshen sa fasbil hukmi rabbika wa la takun ka sahibul huti idh nada wa huwa maqsur لولا أن تداركه نعمة من ربه لنجد بالعراء وهو مزموم التي لولا أن تداركه نعمة annabi Yunus fa da ya fita ya tafi kifin nan ya hadige shi Allah ya ga manzo Allah ba dan laula an tadaraka hunaya ba da ban wata ni'ima ta ubangiji ta rike shi ba ba dan wata gagarumin ni'ima ni'ima ta Allah ta cin masa ba ai adaraka ta cin masa ba lalubi da bil ara'i to fada da an jefo shi min batsa da hutu da an jefo shi daga cikin wannan kifin bil ara'i a filin kasa bil ardil fada a filin kasa wa huwa mazmum ko ba dan wata kulawa ta Allah da Allah ya yi masa wannan kulawar wanda wannan kulawar ta riske shi ba to da san da kifin nan zai jefo shi a bayan kasa lalu biza wa huwa mazmum da an jefo shi a halin yana abin zargi a halin wanda ya yi laifi to amma wannan kulawar wannan inaya ta cewa shi mahudun bi hibdillahi saboda annabtan nan sai ya zama da fanni biza wa huwa gairu masbu sai ya zama da san da aka je koshin nan ba an je koshi ne yana abin zargi ba an je koshi ne gairu masbu aka ce fadi ka babu rabbu da saboda haka sai ubangiji fadi ka babu rabbu sai ubangijin nan ya zabe shi bin nubuwati ubangiji ya ya zabe shi bin nubuwati da annabta wannan fasta bahu adafi ce ba fawa ta far'i ba ce adabi ta akan mukaddari ai Allah ce laula anta zaraka wa ni'matun min rabbi ko to sai a kaddara ce to fa adrakatukum ni'ma fa shamilatu fajtaba wa rabbu wato to wannan ni'mar ta dace shi ta lullube shi ni'mar Allah kuma Allah ya sanya shi a cikin manzali ba wai an yi itibai ne bayan nan bayan wannan kadiyar ta faru ne kake zama annabi ba a yana annabi ne ta faru ne ma saboda annabta fajtaba wa rabbu ubangiji ya zabe shi da annabta faja'alahu min as-salihin ya sanya shi na cikin nagartattun bayan Allah al-anbiya ya annabawa wa in wannan ayar ta yi husnul khitab na surar nan ta yi rabu din karshen surar da farko wannan ayar darasin da yake mafhuminta shine a farkon surar a fahimta amma a farkon surar kuma shine a farko ba saboda amsa jawabin mafhumin da shine farkon surar ko lunul kalami ma yasurun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun kaga shine farko to jawabi ne na karshen kaga akwai rabbi mai kyau tsakanin farkon surar da karshe kamar zaka ji wannan rantsuwar da Allah ya yi me ya bukatar da Allah har yayin rantsuwa wajen kare manzon Allah to sai a gaji Allah ya gaya maka ba kamar ga abin da ya faru har Allah yake ba manzon Allah wannan kariya gashi nan wayan ya kadul ladina kafar duk irin girma ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzon Allah yake faɗa akwai wani hadisi na manzon sallallahu alaihi wasallam kisan nan ta annabi Yusuf alaihi salam ko lokacin da annabi Yusuf aka kai shi a bisa ga zalunci a Masar aka kai shi gidan yari to sanda za a fito da shi Allah ya karanta ana karshe annabi Yusuf da sarkin Masar ya ce a fito da shi annabi Yusuf bai fita ba sai da ya nemi a tsarkake shi tukunna ko yace falamma ja'ahu ar-rasulu qala irji ila rabbika fas'alhu ma balun niswa ma balun niswa allati qata sai ya ce a'a ba zan fita da gidan yaro ba kada na fita ga alfarma haka yi sai an koba an tambayi matan nan me ya faru faɗi gaskiya a san ba ƙarya haka yi a san a wanke ni daga tukunna to akwai hadisin manzo Allah da ya karanta min wannan surar manzo Allah sai ya ce rahimallahu akhi yusuf ko Allah ya ji kan annabi yusuf da rahama yace da ni ne laula bistu fi sijin ma labisa yusuf la ajabtu da'i da ni ne da dade a prison din nan yadda annabi sun da gidan yari ba da gaskiya ba to da ni ne ana cewa da fito zan fito ba zan tsaya wai sai an wani wanke nan to shi wannan zuwa hikima fa shine banzan Allah ya dara annabi to a daraja shi annabi yusuf in ana zargin sa da laifi shi ne yake da ikon ya wanke kansa da kansa in ba wanke kansa ba bai kai da Allah zai aiko da wahayi a wanke shi ba Allah ba zai masa haka ba shi tare da darajar annabtarsa amma shi Allah ba zai sako da sura da aya wahayi dan a wanke shi ba shi yasa yake bukata ya wanke kansa amma shi manzon Allah da yake inda shi ne da take zai tafi saboda ya san kafin ma ya fito din Allah ya sako da sura ta wanke shi Allah ne yake wanke shi ba shi ke wanke kansa sallallahu alaihi wasallam wa in yakadu allazina kafaru kaji Allah ce wa in yakadu allazina kafaru wa in in din nan mukhaffafa ce daga inna to da shi ismu hada miru sha wato lamarin shi ne innahu ai al'amru lamarin ya kalu lalzina kafar waɗanda suke kafin sunan sun kusata la yi zuluku da ka bi absari ita kuma ya kalu fi'ilu tana cikin af'alul af'alul muqaraba ko a bai ta ya kalu duk sanda ya zama da fi'ilin da ya biyo bayan ta ya zama da musbati ne to ana harkar fi'ilin manfi ne ma'ana duk sanda ka ji ya kalu amma fi'ilin bayan ta musbat kamar nan ya kalu lalzina kafar la yi zuluku da sun kusata su halaka ka da ganin ido to ba su yi ba kenan inda ya fi'ilin musbati to ba nasa manfiya ce amma in kaga ya kazu fi'ilin kuma yana manfiyi ne to ba nasa musbat ne kenan ko kamar irin yanzu misali wa in kadu li yukhrijuka min al-ard ko sun kusa su kore ka da gani kaga ba su yi ba kenan ko irin su ma kadu ya faru saboda duk fi'ilin musbati ne to ma'ana manfi musbati ne to ma'ana yana nufin ba a yi ba kenan to amma da ma'anarsa manfiya ce kuma to da yana nufin kuma an yi kenan wa in yakadu allazina kafaru kafiran nan fa sun kusata la yuzliqunaka yuzliqunaka nan bidan milyar wa fatiha duk wannan kirawoyin an karanta su wato al-izlaq wato sun nufin su cika ido da kai an-nazaru shadid tsananin gari su cika idon su da kallon ka wannan ayar asali ce a wannan musibar da ta wata al-ain al-ain ko wato ido maita kenan da Hausa to wannan asali ce cewa shi mai maita me wannan ido din abin da yasa al'ayin da larabci saboda ido ne yake idan me wannan ciwo na maita in ya kalli wanda yake son ya cutar daga wannan kallon idan to yana da mummunan dafi shi ko wannan mummunan dafin halitta ce to yana da wannan mummunan dafin wanda zai tsara yayin zai tsara yayin take zai je wanda yake so da illa ya cutar da shi shi ne shi ne asali ce wannan aya to wannan kafiran suna da maita suna da wannan ciwon kafar maka kuma sun kusata daga ganin idan nan manzo Allah su da kai la yuzliqu naka su cika idan su da kai su sa maka kallo to sun maka wannan kallon bi absarim da ganin su ayazuruna ilaka nazaran shadida kallo mai tsanani ya kado an yi salata saura ka dan ma an saka maka fari wa yusqina ka min fari daga fari daga inda kake amma Allah ya kare manzo Allah ko sun yin ba abin da zai faru ko lamma sami'u zikr kisa wannan ayar armomi yake ta amfani da ita ko yanzu ne ba da kaga kana ta ciwo ka rasa gane kansa to ga wa in ya kado na eh saboda amfanin ta kenan kariya Allah ya ba manzon Allah daga duk wani mai maita la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikr lokacin da suka ji wannan ambata suka ji wannan qur'ani din waya kulu da suka zo har suke cewa wato wannan waya kuna adafi da kan sallah wato kamar nan lamma da malik tauki ce ko nuna lokaci a wani lokaci ne waɗannan kafiran suka zo su zo su kalle ka da ido kallo na illa su cutar da kai a wani lokaci ne ya lafi lamma sami zikira lokacin da suka ji kana karatun alqur'ani wa yaquluna innahu la majnun lokacin da suka ji kana karatu suka zo suka ce maka kai dinnan ya manzon Allah kana da halin ka to a wannan lokacin sun yi niyyar su da kai innahu la majnun bi sababi alqur'an suka ce kana da halin ka saboda alqur'ani alladhi ja'a bihi saboda wannan alqur'ani da ka zo da shi wanda shine ko Allah ya zaka da manzon Allah a farko ce ba haka bane ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wannan alqur'anin ni'imar ubangiji ce babba sannan kuma wannan ni'imar bai kamata ta jawo a ce maka kana da halin ka ba ba haka bane ƙarya ce wa ma huwa Allah ya ce wannan qur'anin ba komai bane ba illa zikir wannan yana da cikin min min sifatul hasan ko al isbat ba'da an nafi a ce wa ma huwa ba komai bane a cikin illa zikir wato ba abin da qur'ani tara kai sai wannan abu komai na qur'ani wa'azi ne an bato ne ga Allah illa zikirin zikiri ne mawa'izatun wa'azi ne lil alamina ga dukkanin halittu aljinnu wal ins mutun da aljan la ya hadisu bi sababihi dunu qur'ani bai hada hanya da hauka ba eh alhamdulillah eh asa